أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه العظيم السلام عليكم من داكن كراتمنا دوسين مايكي صلى الله عليه وآله وسلم أتيوم من الذي من البركة تاريخ الحوادث والأحوال النبوية na السيد محمد ابن علوي المالكي المكي الحسني المكي رحمه الله تعالى idan ba manta ba a karatun da ya gabata mun kwana daidai inda littafin ke magana wato akhawatuhu min ar-raba'a a gane shine heading din ko akhawatuhu min ar-raba'a yan uwan manzala sassa na shayarwa annabi muhimmancin sa ya kai duk wanda yake da alaka da shi min qaribin aw min ba'idin ya zama an faɗe shi shi ma ɓangare ne na tarihin manzo Allah hatta waɗanda suka taɓa shan nono ɗaya da shi wannan shine muhimmancin yawwa ya ce ikwatu minar rada'a ko ikwatu minar rada'a ba ko da ke watakila hadda aka watin tun da akwai shemawa ciki ko ita mace ce ya ce na farko hamza ibn abdul muttalib mun faɗi waye hamza mun faɗi mun san dalilin musuluntarsa a makka lokacin da abuja lewa na salatunan izgilanci ya ya fusata ya dawo aka gaya masa ya je haushi da faɗa yake don menene za ku riga muhammadu haka wallahi nan gaba duk wanda taɓa shi a garin nan ba za mu bashi muhammadu ɗan gata ne a garin nan ɗan dangi ne ka ko dai ka bi addinsa ta ni ban ce na bi addinsa amma duk wanda taɓa shi zai gamu da mu to da ya matsa sai ce kai in na bi addinsa sai me ya je musulunta dalilin musulunta sa umaru ya fishi lokacin annabta ta shekara shida dalilin musulunta sa umaru ya fishi shi ma ya ce zai je ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam billahi ya dau takobi yana tafiya ya gamu da wa ya gamu da nu'aym ibn mas'udin al-ashja'i sunansa na kama da urwatu ibn mas'udin al-thaqafi kar ku manta urwa shine wa shi ne wa hoton wasu da asa kafi eh ibadallahi ku mun sha zama da kwanan hoton wasu da asa kafi ma huwa ad-dawr at-tarihi alladhi laibahu urwatun mas'ud al-thaqafi fi sirar nabawiyya Urwatun Masud al-Thaqafi shine special envoy na mutanen Makka. Eh, mabus Quraysh, mabus mushriki Makka a maganar sulh Hudaybiya. Ana ji? Shi suka fara turawa shi suka fara turawa wanda ya zauna ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun san Allah ya hani da kira annabi haka. amma lokacin da yake ba musulmi ba ne innaha quraishun kallabisat juludan numuri mutahidina ala annaka la tadkhulu alaihim wata quraishawa ne kasan su babakan sun riga sun sa rigunan fatun damisa sun yi rantsuwa ba za ka shiga gari nan da karfin citto ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi amsa ba da lokacin sallah aka zo zuwa ramadana sai urwa yana gani a gaban shi sahabi sama da dubu da ɗari hudu suna kokuwan tare ruwan alwalan nan a lafazin bukari ce kadu ya tattuna ala wadu'i kamar su kar juna kan ruwan alwalan manzo kowa na kokari ya tarya ya goga a jikin shi wannan lafazin bukari ne eh to lokacin shi ne mabusu quraish shi ya je wannan magana ba ba suhailu ba suhailu da shi aka rubuta hudaybiya suhailu ibn amr al-amiri eh yauwa wanda daga bayan musulunta shine baban Abu Jandal ibn Suhail wanda dan sai zo wuri ya musulunta ce to yawa inda da fara da iyawa gashi sa doka yanzu na fara da dana mi ko mushi dan ya tsaya ce ya musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma wannan sunansa me nace sunansa A'a, wuro tunan su zai waye ɗan na fara faɗi da farko. Hamza. A'a, a ururta ne ba so ku mistaken isa for wancan eh nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i sunan wancan shine wanda aya ta sauka kansa allazina qala lahum an-nasu inna an-nasu qad jama'a lakum fakhshawhum fazadahum imanan faqalu eh hasbunallahu wa ni'mal wakeel shine wanda kafiran makka suka tsiro Mak- madina zai razana sahabbai kasu fito yakin gazwatul badr al-thalitha shekara ta hudu kenan ta hijira bayan an yi an yi Uhud bara sun ja zo gaz- mau'iduna badar inji Abu Sufyan ko ba haka yace a Uhud ba baɗi za mu haɗu a badar lokacin da ke cewa uzzala na wala uzzalakum annabi ce ala tujibu suka ce mimma nujibu ya sa ku ce Allahu maulana wala maula lakum zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum bi ma'ana la rabba lahum eh to wannan kenan sai to shi shine Nu'aym shine ya gamu da Umar da takobi ina za ka ji zai je kashe Muhammad me ya maka yace baka ji ya ji yadda babban abokin Muhammad zai ce to ina ruwan ka Hamza ba dan babban ba ba ba babban sa bane dangin su ne banu Hashim kamar ya yace to kai da abu ya riga ya ci gidanka ga kanwanka da mijinta Fatima bintul Khabbab kanwarka da mijinta Sa'idu dan Zaidu dan Amr dan Nufai dan babbanka shi dukkan su ba- banu addini adawiyawa ne su ya kamata ka je ka gyara gida tukun ka je ka gyara ta to bare je ya gyara gida sai ya nufi gidan surukinsa dan babban sa Sa'idu wanda suka goyi ta katako suka ci to subhanallahi wannan kuma wa ya gaya masa inda muke suka boye malamin su shine Kabbabun al-Arati da Umaru ya shigo ce me na ci kuna suka ce "Me- siwa hadisin bainana kawai sai ya kama surukin nasa da kokowa ya tika shi da ƙasa shine kaga yan aljanna guda biyu suna kokowa da Umaru da da surukin sa Sa'idu amma lokacin Allah kaɗai sani To wannan ban shi ne nake gaya muku. To musulunta Hamza ya kai mu wannan magana ko? To Hamza ya yi shahada mun sani a Uhudu ko? Wahashi ya kashe shi da alƙawarin za a masa inci kuma za a ba shi kuɗaɗe. Eh haka. Eh, ita kuma Hindu ta ciro zuciyarsa ta tattauna wanda daga baya annabi ya ce Allah ba zai ƙauna ha- wanda nama Hamza ya gauraye da jininta ba ta musulunta. Mm. shi kenan Allah kuma dama al-islamu yajibbu ma qablahu wal hijratu yajibbu ma qablaha eh wat tawbatu yajibbu ma qablaha radiyallahu ta'ala anha sai da hindu da zuban to a takaice sai na washin nan da ya kashe shi ko da ya zo ya musulunta abin mamaki tunda shi yayi kisa annabi shi yayi mubashara da kisa annabi ya tambaye shi kai washi ya aka kashe Hamza ya bashi labari bayan ya musulunta ba ya ce Allah ya karbi tubanka Allah ya karbi musuluntanka amma ka yi haƙuri ba zan iya jure in ga wanda ya kashe baffana ina ga ka koma ɗa'ifa da zama ran da duka ji bana duniya ka dawo ka ci gaba da zaman ka a madina nan karatu babba annabi na nuna mana wato har ɗaukakan da ya kan dukkan halitta wato wannan naza'a ta bashariya ta jin zafi an masa rauni an kashe masa hamza don ran da hamza ya shahada annabi ya tsaya kan gawansa ya yi kuka ya yi kuka yana cewa ya hamzatu ya fa'ilal khairat ya hamzatu ya kashifal kurbat ya zaba an waje rasulillah ya hamzatu mai yawan aikata alkhairi ya hamza mai yawan mai koyi bakan ciki ya mai tare mai ijewa annabi ya zaba an waje rasulillah din da aka kawo hari zuwa ga fuska annabi shi zai tare sadasattun amaka har na madina ya tsaya kan gawan hamza yana cewa wallahi أظهرني الله عليهم لأمثلن بسبعين منهم قريشا sun wannan walakanci sun kashe babbana sun masa musula duk ran da Allah ba su aka su wallahi sai na yi musula ma mutum saba'in a cikinsu ma'ana musula a kashe mutum a yi yanke wasu bangare na jikinsa a ko kirji a keta ko kuna ko wani bangare a yi yanka da yake annabi babba ne a wurin Allah da Allah zo ba da amsa fa kaga shi ne ya rantsa zai rama ba sahabban ba ko amma saboda Allah ya girmama mana manzon Allah don Allah ka duba jama'a don Allah ya kambaba mana annabi babba ne ba sahabban ya duba ba mu al'umma mu ya duba wanda ba mu muka yi rantsuwan ba kuma mun karba Allah ya duba mai kuka kalli annabi ya dube mu ya ce mene wa in aqabtu ba wa in aqabta ba mu aka duba aka gaya kuma shine rantsuwa ce zai rama amma saboda girman sa a wurin Allah Allah bai taujihin muhataba zuwa gare shi ba bai taujihin wannan khitab zuwa gare shi sai aka juyo mana mu al'umma aka ce in za ku rama fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi ku rama daidai da aka amma wala in sabartum in kun ga za ku yi hakuri to lahu akadu sabiri to nan sai aka biyo kansa shi kan hidai rarrashi shi ba doka ake gaya mar ba rarrashin ake wasbir wa ma sabruka illa billah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala tazal alaihim wala takun fi dayqin mimma yamkuru inna Allaha ma'al ladina taqaw wala dina musu wato ka duba don Allah irin yadda Allah da halicce shi doka ake so a gaza wajen ya cikin wanda ya zafi mu ake gaya dokar shi ko sa ka bi shi da rarrashi sai ka fara rantsuwansu tun da ya rantse ku karfar da Allah lakum ta hillata imaniku ya ka fara rantsuwa sa alaihi salatu wassalam to wannan kenan yasa aka ajiye shi a wurin aka yi musu a riwayar da take cewa an yau shi da udin sallah sun ce adadin saba'in din nan da ake ajiya kowane mutum daya adadin so nawa aka yi wa hamsa sallah kenan riwayar da ta fi karfi wata ce addu'a aka musu to addu'a aka musu ya ce Allahumma inni shahidun ala haula ba an ce ba kai bai zaji na min kullu mutum bai jina bika ala Allahumma inni shahidun ala haula wanda Allah na musu shaida cewa sun yi shahada sun abin nan da sauransu ya ce a su a cire duk wani karfe a jikinsu da wani mai tsada amma bis da jininsu za a tashi ran kyama jinin na zuba ana ganewa yana kuma kamshin albiski to wannan kenan shine sai na hamza sai abu salama abdullahi dan abdul asadi mun faɗe shi ko mijin sai da ummu salama mun faɗi tarihinsu da ita da mijinta. Arba'atu ma ma'ahu Suwaiba, wannan guda biyu sai da Suwaibatu al'aslamiya ita ta shayar da su tare da manzan Allah sallallahu Ita ce wanda Abu Labi kuyangar Abu Labi ne da nonon ɗanta Masro ɗan Suwaiba. Abu Labi ya ‘yantar da ita lokacin ta masa albishir da aihuwar manzan Allah sallallahu Albarkacin wannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari mu'allaki cewa hamza ibn abdul muttalib a cewa abbas yayi mafarkin abu lahabin yayansa yace ya kuka yi kuwa da kaje lahira ce ai tunda na rabu da ku bane nake cikin wahala amma akwai rana ɗaya ranar litinin ana sauke mu ana bani nono ta yatsa na ina sha a aljanna saboda farin cikin da na yi da aiwa manzara sallallahu alaihi wasallam na yantar da ku yanga ta soyayya ba to kaga wannan ya tabbatar mana cewa farin ciki kai wa annabi sallallahu alaihi ya amfani wanda ya mutu kafiri ma fa kaifa bi muslimin mu'minin billah wa muwahhidin lahu ana ganewa to wannan kenan sai da Hamza yace wa Hamza wa Abu Salama min as-sabiqin al-awwal da Hamza da Abu Salama cikin farko farko musulunta wa Abu Sufyan tun da Abu Salama yayi ma hijira guda bi hajar al-hijratayn ya je Habasha kuma ya zo Madina shi Abu Salama Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib shi ma arda'atu wa rasulullahi wa rasulullahi arda'atu wa rasulullahi man al-murdiya Halimatu Sa'diya ita ce fa'ila kin sune maf'ulai أردأت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية وقال أسلم يا مسلم سوى سي عبد الله أنيسة دشيماو عبد الله و- وأنيسة والشماء أولاد حليمة يا حليمة من زوجها daga mijinta alharis ibn abdul uzza as-sadi wanda ake wasu alkunya da abu kafshan duk da bai kawo abu kafshan anan ba Eh. wa aulai salasa wannan guda uku wa abuhum da babansu alharis zakaran fil isaba min jumlatis saba mai littafin isaba shine alhafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani wanda ya rubuta fatul bari shi littafin al-isaba fi ma'rifatis sahaba ya kawo waɗannan ciki wa fil akhiri khilafun akan na ƙarshen shi baban nasu harisu kenan akwai sabani bainal ulama tsakanin malamai sai akwaluhu kawunansa alaihi salatu wassalam eh yace amma akwaluhu yan uwan mahaifiyarsa kenan fal aswad ibn wahab akwai aswadu dan wahab dan uwan wa aminatu bint wahab kenan kaga kawun manzo Allah ne dan uwan sai da aminatu bint wahab shi ko son al aswad ibn wahab جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كلمات يا تؤذى جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسا وانسو الدوي ولقنه وانسو كلمومي يلق- ولقنه دعاء يباش لقننا الدعاء نقله في شر المواهب المواهب شر المواهب الدنيا يا كاو الدوي da annabi ya koya kawunsa wannan yana da muhimmanci matuƙa ana gane wannan ko yauwa eh, kawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma sahabi ne har ma annabi ya bashi laƙani na addu'a shi wannan al'aswar kenan ibn wahab to wakalu ai da akwai kawunsa har yanzu abdiyangus shi wannan bai musulunta ba abdiyangus din nan. ibn wahab shine baban walid ah, walidul aswad ibn abdul alazi kana mina musajin oh shi abdiyangus din ga alama ta yi ko ya rasu ne kafin musulunci wallahu alam amma dan nasa al aswad ibn abdiyangus shi kamar dan kawu yake ga manzon Allah amma bai karbi musulunci ba In- bal ma yana cikin kafirai min al mustazi'ina yana cikin inna ka fa naka mustazi'ina ba da mutum sai su ce wani suna ne labarin ku jarabawa ku malam shi su shida ne idan ka kai imamul busiri ya kawo su ya waƙe su cikin cikin hamziyarsa ba alburda ba na ce busiri aran ma dago kai a hamziya ce kana ji ta busiri akwai wannan asad ibn abdiyangus din yana cikin su wanda aya ta sauka kansu inna ka fa naka almustazina ya kawo asharin da maula mushe tijani wa hamziya ana ji yawwa ya kawo sunayen su da yadda Jibrilu alaihi salam ya zo ji annabi sallallahu alaihi yake nuna su ce wannan da wannan sune musazi na ko akwai daya cikin annabi eh, Jibrilu ya nuna shi ya samu kumburin ciki daga ƙarshe ya mutu anan ɗaya ya samu kyansa kamar haka dai suka yi ta mutuwa suka duk yadda ke naga wannan musazi na haka suka lalace suka mutu ya kawo su filla filla da irin yanayin mutuwar da suka yi to shi aswad din yana cikin su ibn abdiyagus ana gane wannan abdiyagus din ban tabbatar ya riski musulunci ko bai riska amma shi aswad din ya riska kuma kafiri ne ya ji musa juna wa khalatu akwai inna safariya bint wahab ita yar uwan sai da amina ce sai sai hijratu hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hmm? yace amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa man ma'ahu بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللهوق بإخوان من الأنصار من ذا صلى الله عليه بعد أمرني مصحبا سيأتي نايم فرجي بيكاو أنا لتفهم أما cikin sira shi ne ce musu nayi mafarkin wani gari da Allah ya zaba muku inda ku hijira gari mai dabinai Madina kenan to da Allah da Allah ya musu izini ta su fita hijiran sai ya musu izini ya ce su fita ku je ku sadu da yan uwanku lansaru a can bayan an yi bai'atul aqaba as-thaniya an kiyaye bai'al aqaba al-ula bai'a ce ta imani da nuqaba guda sha biyu eh Na'am.
bai'al aqaba as-thaniya kuma sun zo sun yi hijata da shekara annabta ta shekara goma sha biyu kenan sha ɗaya sha biyu wanda ga za shi hijira sha uku shekara ta sha uku kenan ana ji cewa ya Rasulullahi muna so mu taimake ka mu baka kariya ba zai yi kana makka muna madina ba muke neman yanzu mun zo muna nema mu yarjejeniya da kai ka kaura ka dawo garin mu za mu kare ka daga duk abin za mu kare matan mu da ƴaƴan mu da kyau to Abbas ya bi shi wurin saboda ya ba su ƙarfi shi Abbas hikimarsa bai so lansar su fahimci kamar wai makka ta gaji da manzan Allah ne yana son ƙaura ne hikima Abbas kenan da haka da yazo sai ce to mu dai ba wai mun kasa kare dan dan uwanmu bane amma ya naci ya ce sai ya je wajen ku muna so ne ku ba mu tabbaci akan me za ku kare shi alkawari da yarjejeniya za mu ba shi kariya wato wannan yana nuna mana abin da ake kira international treaties ko international conventions kamar geneva convention wanda zai bada kariya ma mata da yara kar a kashe su wurin yaƙi ana ganewa ire-iren wannan human rights declaration na united nations da wurare shi annai muhammadu wato allah yana bayan da zatinsa ne wajen shar'antawa waye isa ya kaiwa annabi yarban tana wani ba shi kariya da ba su iya da shi a gidansa ba lokacin da yake cikin gidan ba su kewaye gidan su kai ba su arba'in da makamai wajen mu kurbikan lazina kamar ko ba ya ka ba ne yanzu tuka ya tuka ya kurjuka wayan kurna yan kurna Allah kai makirina ai ba zai kasu ba amma shi malami ne mai koyarwa kuma shi koyarwarsa a aikace yake shar'antawa yake sauran annabawa nasu ana karanta a matsayin tarihi ne banda na manzon Allah nasu shar'antawa ne ana gane wannan idan za a shiga cikin wani wani treaty za a yi sanin wani treaty kana buƙatar waye dan uwanka matsayin wanda zai tsaya maimakon kai negotiate on your behalf annabi ne zai tsaya magana da su cewa kun ba da dama kuma ni kariya a wani ya kamata ya zama kuma bil ahara ya zama ba mai matsayi kamar baffan manzon Allah yanzu wannan mai magana din da yake magana da su din fakanin mahaifinsa ne kaga kankar kenan kamar da mahaifinsa suke magana akan su faɗi yarjejeniya tukuna kan a bari ya hijira an gane hikiman wannan da kyau shi ne hikiman baya wannan na akaba a tsaniya ɗin da aka to shi ne suka ce wallahi sun rantsi za su ba shi kariya irin kana zuwa matansu da kirawunansu da komai ba wanda ya isa inda yake ya isa hali isa da sabon Allah dan kafin nan ma ko sa sun karba fa ina ji imamu turmizi ya kawo shi a sunan kissar yadda waɗansu sun karba eh suyudi ya kawo a sorry ba suyudi ba wannan alhafiz abil fida ismail ibn kafir wanda ya suyudi ya tashi ka ɗari bakwai da saba'in da hudu ya kaci littafin sabida wani ya shi ma yadda waɗansu har sun gama daidaita da mai tsira da aminci ba fa madina ba akan can zai koma da yawa ‘yan uwa musan wannan ba. An gama komai, annabi kuma ya amsa, saura kawai a tafi. Wallahi an gama komai an yi sanin deal. Har ma ramin ya ce lima aradan lahu li hazal hayy min al ansari min al khairi saboda abinda Allah yake so wannan yanki na wannan yanki na lansaru abin da ke so suna alheri shi yasa wancan abin bai kammala ba amma an gama komai shugaban ne da ya zo sai ya ce ni abin da kake nan abin nan mai kyau ne kuma ni na yi alkawari da ni da kabila ta zan ba kariya ka isar da sakon ubangidanka an gama komai ba daga wasu ya kawo sharadi mai sharadin sharadin in ka bar duniya ni zan gaji abin an gane magana na wallahi wannan ya tsaya annabi ce al'amru ila Allah ya dawo haisu sha lamarin ne ba na bane na Allah ne kuma inda ya ga dama zai ajiye lamarin shi shi ko Allah ba a yi mar saiti a ce ga inda ake so yi shi ke saiti ya faɗi inda za a yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to shine daga ba Allah ya so lansaro ne da wannan ni'ima da albarka yau da sai dai ka jin an tashi an je maka can wancan kauye za a yi ziyara can ne Madina shikenan sai aka yi wannan yarjejeniya da su aka yi alkawari da su suka yadda so da suka yadda ne salasala da ya dawo sai yake gaya wa mutanen rago musulmi cewa Allah ya nufe ku da ija ku yi kaura ku koma wannan gari to labari ya yi yaɗu har yaje kunnen kafirin makka so da suka ji shine suka taru din a darun naduwa ana ji ranar asabar suka yi wannan mitin din mara mitin da bi kowane mitin muni a duniya mitin ɗin da ya wai za a datsa rahamar Allah da Allah ya kawo dukkan talikai ban taɓa ganin mitin mitin ɗin da shaidan bai da ba shi ba an sha yin mitin da shaidan shaidan bai samu halatta ba sai dai wakilci amma wannan karo ce ba zai turo wakili ba wannan babba ne ana ganin in dai daga wannan za a rabu da rahamar Allah to shaidan ya ce wannan ba zai turo wakilci ba shine wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka eh wa in kadu yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka min wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila to wannan sai ya zama tunda mitin ina da doka ba a son mutane sai within a particular age bracket ake son mutane su zo sannan kuma su zama yan gayin maka kuma an san su sai ga dattijo yanzu malam daga yana ce daga najidu shi tsohon najidu to ai kuma an ce abin da yanka sai ce kuma kai ga ka tsoho ce ai wurin ma ka samu shawari masu kwari shi shedan ba zai taɓa yadda ba ne mitin wanda fi kowanne muhimmanci shi a samu wasa tunda Allah halicce shi ma ya raba al'umma da rahamar Allah to shi za bai tura wakilci bai zo da kanshi kuma da ya zauna bai saurin ba da shawara ba saboda tsaban hikima irin na tsofaffi marasa imani ana ji bai gaggawa magana ba to gare ji ta cikin kowa tukun so da in wani ma ya ga da da lamba a shawarar ka sai bi kibe kai ce zauna ta ka bata ba shine ma'anar da yusbitu ka me ma'anar da yusbitu ka ana ganewa shine na wani a cikin su da tashi ya gama magana wato akwai a cikin wurin wanda suke ba sa so a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su musulunta ba su a kashe kuma suna so su ba da shawarar yadda za a kauce wa kashe shan ai wani abin da bai kai kisa ba to shi ne cikin su suka fata shi wallahi wannan mutumin ya raba kan jama'a ya raba kan al'umma ya raba aure ya raba maso ya raba iyaye da yansu yar wai wai da haka abin da kawai za a yi mu gara gaya masa munan ba mu saba da annaba ba abin da za a yi ko a yi ɗaki ba kofa ba wando a riƙa tura masa abinci ta guga ya riƙa ci har Allah ya ɗauransa shine da yusbituka sai tsohon najeriya ce zauna ba kai shawara ba danginsa ba sai su fasa su fidda shi ba ai dangin za su iya fasa su fidda shi a neme shi a rasa sai wani tashi bu abin da ya kawo nan wallahi ba ya raba kan mutane ya yi gama kirare ya gama kirare shawara ta kawai mu da mun nan ba kasa annaba bane mu ba su annaba kaga ma unzira abahun ne ba mun gafi luna ka gane idan zura kawai ne ba a cewa bin nazirin bin kablika ba mu ba kasa annabawa ba ne a tura shi can a daura shi a jaki da can kasan sham su ne kasa annaba su kasa annaba ce ce sai tsawon na jirce ba kun ce na da zakin baki ba ai zai je can din ya samu karfin jama'a da goyon baya zai rufe kota na zauna baka iya shawara ba sai abuja ali ibn hisham ya tashi al-makhzumi ya ce shi shawararsa a samu katti majiya karfi mutum arba'in daga kabilu daban-daban a ƙurashawa a ba su makami su je kofar gidansa in ya fito su masa kisan mutum da in su kashe shi banu abdimanafi ko banu hashim ba su nemi fiye da diya ba don ba su yakan kabila arba'in ba diya kuma rakumi da ɗari sai ma ɗan biyar su shi da kansa tsohon na jirgin girgiza kai yana cewa wannan yayi wato har tarin karatunsa na fahimci ba Allah zai Allah zai kare manzansa wallahi ya sun kuma nasu karatu sa bai kai wurin ba duk da lokacin ayan ba ta sauka ba wallahi sun kuma nasu madaniya ce lokaci alhamdulillah Allah Allah ya karba mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ughliq wal khatim wa sunnas lak wal hadi ila sirati wa ila abdul aziz sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum